وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna tara ga watan safa hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1447 a gidan miladiya yau muna uku ga watan takwas shekara ta 2025 mun dawo wannan majalisi mai albarka don ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi da ke magana akan miyagun cututtuka na zukata duk zuciyar da ta kamu da ɗaya daga cikin waɗannan miyagun cututtuka wannan zuciya za ta mutu wannan zuciya za ta gurɓace hakan kuma zai haifar da mummunan rayuwa mummunan mutuwa da kuma mummunan makoma Allah ka tsare mu muna littafi na uku wanda ke magana akan wannan cuta ta aljadal wal mira jayayya da kuma sa'insa idan ƴan uwa ba su manta ba muna gaban da malam ke kawo ladubba na almujadala ko almunaqasha ko almunazara duka waɗannan abu ɗaya suke haifarwa ko kuma abu ɗaya suke nuna zuwa gare shi amma kamar yadda nake cewa mu mun fi sani a ce a za a yi muƙabala to ko a kira shi muƙabala ko a kira shi mujadala to duka dai ga ladubban yinsa mun tsaya a ladabi na goma sha biyu wadda malam yake batun cewa idan kuna tattaunawa sai abokin tattaunawanka ya faɗi gaskiya to kada kai wani jikunya kada kai taba ba ka fito karara ka bayyana cewa wane ya faɗi gaskiya ni kuma na yi kuskure har malam ya hakaito mana kisan al'imamu malik da babban khalifa na al'abbasiya na abbasiya al-khalifa al-albasi shine abu ja'far al-mansur da yadda suka tattauna da al'imamu Malik a kan ya rubuta muwafa Malik, kuma zai ɗora mutane tilasta sun yi aiki da muwafa Malik. Wanda al'imamu Malik bai aminta da haka ba, ya ba da hanzarin cewa sahabbai sun yaɗu a ƙusurorin duniya, to a bar mutane su yi aiki da ilimin da ya je musu daga wani sahabi ko wani tabi'i na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sannan muka kawo abin da malai hakaito daga al'imam Ibn Hazm cewa sun tattaunawa tattauna wani ilimi da wani abokin tattaunawa wanda daga ƙarshe majalisin ya tashi akan cewa al-Imam Ibn Hazm shine yi galaba shine yi rinjayi amma kuma lokacin da ya koma gida sai ta jin kaikayi a cikin zuciyarsa hakan ta sanya ya koma cikin littattafai ya bincike sai ya gano cewa abokin tattaunawansa ya fi shi hujjoji masu ƙarfi kuma abin da shi yake kai shine kuskure abin da abokin tattaunawa shi yake kai shine daidai kuma gashi a majalisin an tashi akan cewa al-Imam Ibn Hazm shine ya rinjaye nan take al-Imam Ibn Hazm ya dauki wannan littafi da ya gano waɗannan bayanai yayi alama a ciki ya kira wani daga cikin makusantansa ya nuna mishi wurin kuma ya gaya masa cewa ina nufin ne in je in kira abokin tattaunawa na in gaya masa cewa shi ke kan daidai ni nake kan kuskure da haka na koma akan ra'ayinsa da fahimtansa na saki abin da nake gani kamar shi ne daidai. To, anan muka tsaya, yau inda za mu tashi ne ma da ci a salisu asha, ladabi na goma sha uku, ya ce labudda min tahzibin nuɗuɗi wal kalami, babu makawa ne idan an zo tattaunawa, to a tsarkake furici da magana. Dole ne in za ka yi magana, ka tsarkake maganan, ka tsaftace ta. kar ka yi maganan da take cakuɗe da zage-zage da ɓatanci da rashin mutunci da rashin kunya da walaƙanci dole ne ka tsaftace harshenka kai magana magana mai kyau magana mai daɗi duk wanda ya saurari maganan to ko da babu gaskiya a magana amma daɗin zancen kuma ya sa yi zancen naka kyakkyawan fahimta sannan wa adami raf'i saut wa siyah kuma kada ka ɗaukaka sauti kai ta kururuwa ana tattaunawa ana tattauna da kai kai ta shauce kana ɗaga sauti kana zafafa abubuwa a'a ka bi abin a hankali nutsiki mai kyau nutsiki mai daɗi ko da ko kana kan gaskiya ko da ko ka kafa hujja da wata aya ko da ka kafa hujja da wani hadisi ko da ka kafa hujja da ijma'i na malamai ko da ka kafa hujja da duk wani abin da kake jin a wurin ka ka gamsu ɗari bisa ɗari daidai ne to amma wurin isar da saƙon to kai amfani da kalmomi masu taushi ba tare da ɗaukaka sauti ko kuma harguwa ba so nawa ake samun magana mai zafi amma in ta biyo ta hanyar sauƙi ba kuma za ka ji zafinta ba so nawa ake samun magana mai taushi amma aka haɗa da kururuwa da ɗaga sauti sai ta haifar da fitina da rashin fahimta to shine ake so kai ko da ka kafa hujja da ijma'in malamai ko da kana da wato hujja a littattafai guda ɗari to idan ka tashi kai amfani da lafazza masu taushi masu daɗi ka isar da saƙonka ba kalmomi na izgilanci da walaƙanci da tozarci ba shine ce walan ma saha ahadun bi hadrati man kana yafsulu naqash fil majlis qal an zo wata tattaunawa sai ya kasance ɗaya daga cikin abokan tattaunawa sai ya fara ihu yana kururuwa yana ɗaukaka sauti irin yadda dai za ga waɗansu an fara tattaunawa wallahi baka isa ba wallahi ni ba za ka yi maka ba ya miƙe ya ta kururuwa To, yi wannan a gaban wanda ke tantance majalisin ne, wanda ke cewa, to kai an baka minti biyar kai magana. In yi magana ce to mintocinka sun isa. Kai ka fita daga cikin maudu'i, ka dawo cikin maudu'i. Wanda yake dai kamar shi ne shugaban wannan tattaunawa, shi ne ke tantance wannan majalisin. To, a gaban shi ne aka samu wanda daga cikin mutane ya ɗaga sauti yana kururuwa. yana shautin ana tattauna wani ilimi. Ƙala sai shi wannan mai kula da majalisun tattaunawa sai ya ce, Ya Abdul Samad, sunan shi wannan mai shautin ɗin kenan Abdul Samad, sai ya kira shi, sai ya ce, Inna sawaba fil asaddi la fil ashaddi. Ka sani cewa daidai daidai yana gurin wanda ya daidai ba yana gurin wanda ya zafafa ba. wata magana takaitacciya kuma ta hikima inna sawaba lallai daidai abin da yake a sawab shine daidai ingantaccen abu fil asaddi yana cikin wanda ya daidai ne la fil ashaddi ba cikin wanda ya zafafa ba din ka fito kana shouting kana zage zage kana ɗaukaka sauti ya nuna kai yake kan daidai a'a wanda ya kawo magana ta gaskiya shi yake kan daidai ko da ko bai ma iya magana ba ko da bai iya magana ba ko da yana kwance ne akan kuje akan akan gadon asibiti sai a kwantar da shi a tayar da shi kaga ba shi da karfin ma da zai tashi ta shauti to in dai ya faɗi gaskiya to nan ne daidai take daidai ba tana cikin zafafawa da wani kukan kura da firgici da firgitarwa duk ba a nan ne gaskiya take ba din yanzu ka kasance kana da lafiya a cikin jikinka kana da ƙarfi ka iya hargowa ka miƙe kana ta hargowa wallahi ba wanda ya isa ya hana kaza wallahi ba wanda ya ce ya sa ai kaza wallahi kaza wannan ba shine gaske ba ba shine daidai ba daidai shine waye magana kuma ya kafa hujja a kanta kuma hujjan ta tsaya wannan shine ke kan daidai da haka inna sawaba inna sawaba fil asaddi bi ma'ana asadid wanda ke kan daidai miƙaƙƙiyar hanya shi ne ke kan daidai lafil ashad ba wanda yake da wani ƙarfi da zafafa abubuwa ba
sai ce falqadiyya laysat bi raf'i sawt yace kai abdul samad al'amarin nan fa ba wai daga sauti shine cin nasara ba din ka iya daga sauti ka iya shouting ka iya tumurmusa mutane da zancenka saboda kai zance bai maka wahala kai din ai awa daya ana zance ana shouting kai bai dame ka to al'amarin ba fa da wannan ake gane gaskiya ba ba da wannan ake gane gaskiya ba Sadaka ka gane wannan da kyau in ka zo tattauna da abokin tattaunawanka, ka rangwanta, ka rausasa, ka daɗaɗa magana ba tare da shautin da ɗaga sauti ba. Saboda ɗaga sauti wannan inna an kar aswat da sautul hamid sufantuwa da sufan jakuna ne. Jaki ne in ya tashi kana nesan duniya ma sai ka ji sautin shi. amma mai kan gado yana magana ne cikin taushi in kana yi da mutum ɗaya ne da mutum ɗaya in da mutum biyu ne da mutum biyu in kana zance da mutane da yawa ne da mutane da yawa amma ka zo kana tattauna kai da abokin tattauna ka ga ka gashi kana ta ɗauka sauti kamar kana magana da wani a sama kaga wannan ai akwai ƙauyanci ma gurin iya mu'amala ba ƙauye ne wanda bai iya magana ba sai ya rika ɗaukaka sauti in aka ce ka lissafo ƙauyawa kar ka ɗauka wanda ke zaune a garin ƙauye shine ba ƙauye wanda ke ɗabi'an ɗabi'un jahilci shine ba ƙauye kila an gane da haka yanzu in ka ce kaman California jahilai ne ko ko waye yuni sai a ce maka addinanci jahilai ne saboda ba haske na addini a tare da su ba haske na addini amma kana iya samun wani ƙauye can amma addini ya huda su suna da mutuntaka suna da girmamawa suna da kaza suna da kaza saboda haka wannan wayewa ne yake arabiu ashar ladabi na goma sha hudu tajannubul mumarat sai ka nisanci almumarat almumarat shine tattaunawa da manufan kawai ni in ɗaukaka ko kai ka ɗaukaka ba da manufan gaskiya ta tabbata ba kawai ni yanzu za mu tattauna duk yadda za a yi sai na zama ni ne wurin zai tashi a matsayin ni ne rinjaye. Ko da ko gaskiya ta bayyana a wurin wani na, to ni ba zan yi da sai na san yadda zan lankwasa ta. Ta dawo ta goyi bayana, saboda a ce yanzu ni ne aka tashi a wurin nan ni ne galaba. To mu mara kenan. Dole ka nisanci wannan. Kawai ka tsaya menene gaskiya ita za ka tasa a gabanka. ya zan in gane gaskiya in gaskiya ta bayyana shikenan karɓe ta ko da da ko da daga yaro ne ko da daga yaro ne kar kare shi ko da daga mace ce kar kare na ta kai ko da daga abokin gaba ne ce gaskiya ta bayyana kar kare na kai ko da daga wani shedani ne daga kafiri sai kafiri ya faɗi gaskiya kar kare na shi yasa cikin ladubba na tattaunawa shi ne karka kai gaban da za ka rika sukan gaskiyan da ke tare da wani saboda kawai ka kare kai kuma abin da kake karewa karka ji misali kamar saboda kana munakasha da da kirista sai ta kai ga ka fara sukan annabi isa kaga ka faru ko kana tattauna da ɗan shi'a sai ta kai gaban da ka fara sukan sayyidina Ali ko na Fatima haka ka faɗo shi yasa komin yadda tattaunawa ya kai ga zafin shi to ka tsaya akan adalci Allah ji kan shakul Islam Ibn Taymiyyah idan kana neman mutum mai adalci a duniya irin Ibn Taymiyyah to sai ka sai ka bincika kana iya samun mutum dubu ba sai tamkar Ibn Taymiyyah ba ka je ga a duniya cikin mutanen da suke da matsala da ƙungiyoyi daban-daban ibnu taymiya na ciki kirista suna gaba da shi yahudu suna gaba da shi jahaniya suna gaba da shi asha'ira suna gaba da shi mu'tazila duk wa'annan ƙungiyoyin bid'a suna sa'in sa da ibnu taymiya sufiya suna gaba da ibnu taymiya kai har a cikin ahlus sunna suna gaba da ibnu taymiya a waɗansu wurare daban-daban malikiya suna sa in sa shi shafi'iyya suna sa in sa shi akan waɗansu mas'aloli na fiqh amma samun wanda ke mu mutane adalci in kana da gaskiya zai baka gaskiyar ka sosai in akwai ma wata gaskiyar da kai baka sani ba a matafiyar ka to zai taimake ka da ita kila ka fahimci matsalar da to kaga wannan kololon adalci kenan za mu tattauna da kai tattauna ni ina neman ka yadda da nawa ne amma kuma sai in kawo maka waɗansu hujjoji masu ƙarfi wanda kai baka ma san su ba kai a matafiyarka wanda in ka same su kila wa shikenan sai kai galaba a kai to haka shekul islam ibn taymiya yake haka nan ya wajaba kowanne daga cikin mu ya zama kawai ba tattauna ne domin yanzu kai sai ka kara matafiyarka ko ta halin kaka a'a tattaunawa ne ya za a yi gaskiya ta bayyana sai ma ce wa qad harima unasu min ilmi ulama'in bi sababin mumarat yace akwai waɗansu mutane wanda an haramta musu samun ilimin waɗansu jigajigan malamai kawai saboda jayayya ɗalibai ne amma kuma an jarabce su da jayayya wannan ya sanya ƙiri-ƙiri ba su amfana da ilimin waɗansu manya-manyan malamai da ke tare da su akwai wani malami mutum ne na Allah malami ne mai zurfin ilimi to amma ka tsaya kai ta jayayya kai ta jayayya kai ta jayayya har sai ka samun ka kasa samun ilimin da ke tare da shi ballantana albarkan ilimi ila an fanci magana shine nan malai ya kawo mana li'annahum kanu jadiluna al-mashayikha saboda sun kasance suna jayayya da malamai duk ɗalibin da ke jayayya da malamai to baya samun ilimi ba kuma ya samun albarkan ilimin don abu biyu ne kana iya samun ɗaya ko asali ya kamata ka samu duka ne ka sami ilimi kuma ka samu albarkan ilimi to idan aka yi rashin dace akan hanya aka samu matsala to ko dai ka rasa su duka ka rasa ilimin ka rasa albarkan ilimin ko kuma kana iya samun ilimin amma sai Allah ya cire albarkan ilimin sai Allah ya barka da tarin ilimin amma ilimin bai da albarka da haka zai zama mutum linzamin gidan wuta ranar tashin alkiyama saboda ilimin da bai da albarka ilimin da bai da albarka kenan ba a aiki da shi akwai ilimin kana tambayar mutum zai zazzago maka karatu har sai ka ce ya isa to amma in ka kalli rayuwar shi zaka ga babu wannan karatun kwata kwata da haka ilimin daban shi daban ya fada cikin wata uquba da Allah yake cewa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi cikin tafsirin da aka yi shine Allah yakan raba tsakankanin mutum da zuciyarsa zuciyarsa daban shi daban kun gane wannan uquba ce babba shi daban zuciyar shi daban zuciyar shi akwai tarin ilimi akwai sani amma gababban shi ba sa aiki da wannan sani to kaga shi daban zuciyar shi daban ya zama ne kace wannan ai ya zama rafkaninni ya zama rafkaninni kuma ukuba ce daga cikin ukubobi idan Allah yana son yi mabawa sai sa zuciyanka tana kimshe wani abu gabobbanka kuma suna aikata wani abu daban kaga wannan in mutum ya zurfafa cin haka ma munafinci ya shige shi to ukuba ce ka san gaskiya amma kuma Allah ya haramta maka aiki da gaskiya to shi yasa ba a jayayya da malamai idan kana da malami ko da ka ga ya kuskure to ba ja da ja in ja da shi ake yi ba ba neman sai ka fallasa shi kai mishi ta'annuti a bainin jama'a bane in kana da malami kai mishi gyara a gefe ko kuma ka gyara masa ta hanyar da yake zai fi karba ma sama da kai kila ko wani abokin tattaunawa shi wani abokin sa ne ili akramakallah muna karatu da malam amma malam ya kawo matsala kaza da kaza da kaza da kaza to ni kuma ina fahimtar kaza idan malamin wancan ya gane gaskiya ne sai gaya ma abokin karatun shi ko akwai wani aibi a ciki babu wani aibi a ciki in kuma malamin ya bude kofa to wanda yake ganin akwai wani gyara a nan ya kawo kana iya kawowa da usulubin da kuma mutane za su gane akwai wani malami malamin mu ko ko yana rayu ko ya rasu ban sani ba a Sheikh Abdul Aziz Al-Ahmadi wani babban malami ne masanin fiqh ne al-fiqh al-muqaran fiqhun mazhabobin nan saboda irin abin da ake karantawa kenan a a a jami'a islamiyya a wancan shekarun ban san yanzu ba fiqhun mazhabobi ne ake tara maka lokaci daya ba mazhaban hanabila ba saboda ai kasan suna kan mazhaban hanabila ne amma tun da nan jami'a ne ai sun fi karfin mazhaba daya sai dai a tara maka ilmoma da yawa to akwai waɗansu zantuttuka da ya kawo sai ya jiɗinta su zuwa ga waɗansu don komi nasu da ka suke yi dama komi nasu akai suka hadice shi har za ka ji mukan ce ko jaraba aka zo su malamin suka so hazihi bi za a tuna zur da ilena abinda malami ya baka bashi saboda iya abin da ya baka kusan ya tattara komi a kwakwalwansa to sai malamin ya jibinta waɗansu zantuttuka zuwa ga waɗansu malamai to ni kuma Allah ya sa a wannan lokacin da la'asar ɗin jiya na karanta waɗannan matsalolin kuma na ga malaman da suka tafi akan wannan sai shi kuma na ji jibin ta zantuttukan ha'a ko ɗinsu malamin da yake so kuma ba matafiyan su kenan ba da aka tashi sai gobe sai na ɗauko littafin sai na je na same shi ne ce a karmakalla na ji jiya ka jibin ta zance daga zuwa ga malam wani da mazhaba kaza amma nan na ga saɓanin haka me ƙarin haske da ya duba ya duba sai ya ce wal haqqu ma'ak wallahi kai kake da gaskiya kuma abin ban al'ajabi yana zuwa aji sai ya ce wani ya zo min da bayani kaza kaza kaza kaza da ka gaskiya na tare da shi kila ka gane shikenan aka warware matsalan aka wuce wurin to amma kila da ka ce ne bari in jayayya da shi aji yana faɗi kana ya faɗi yana faɗi kana faɗi kila yana iya fasata yana iya fusata kila ma har ya maka wata muguwar addu'a. To kaga idan fa ya maka mugun addu'a fa akwai yawan ba za ka samu albarkan ilimi ba. Sai dai ka tara ilimin da yawa in ka samu din amma kuma ka kasa aiki da ilimin. Sai ya zama abin da muke faɗi mu cewa kaulin bila amal ko ga ilimi amma babu aiki. Wanda ya sami ilimi mai yawa amma bai aiki. Tafarkin suwa kenan. Tafarkin Yahudu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهود سوني عندك المغضوب عليهم ليسا لأنهم علموا الحق وتركوه sun san gaskiya amma sai suka kyale gaskiya suka ki aiki da shi sai suka zama al-maghdubi alaihim abbalin kuma kirista saboda su kuma akwai himmin ibada amma akan ne akan jahilci to sai zama as-sirat al-mustaqim shine ka san gaskiya kuma ka aiki da gaskiya To, waɗansu daga cikin mutane sun kasance suna jayayya da malamai sai aka haramta musu albarkan ilimi. Kala ba abu talami ibn Abbas, waɗansu daga cikin ɗaliban sai na Abdullahi ɗan Abbas suka ce, wani daga ciki yake cewa, Lau rafaqatu bi ibn Abbas lastakharajtu minhu ilman kaseera. Wallahi da na rausasa na bi malamin mu ibn Abbas da na sami ilimi mai yawa. da na fito da ilimi mai yawa fa amma shi in aka zo shi dai jayayya shi dai tambaya mare kan gado irin dai yadda muke gani ake wa malam Abubakar Gumi ko ba kula da yadda ake masa ba malam ya dauko bayanai masu tsada amma ɗaliban ba kan gado duk iya daɗin bayani da kiman bayani in suka in malam ya dauko wani na iya datse shi to malam to ai kuma ya kaza to amma da shi kuma malamin Allah sa al'alimin rabbani ne malami ne na Allah shi kuma duk yana iya haƙuri da su in kai ne sai ka fatattaki wannan ɗalibin ka kore shi daga majalisar ka ga yanzu dai da mutuwan shi shekara kusan talatin ne har da wani abu to amma in kana jin yadda suke mishi sai ka rika jin zafi ko ba kwa jin zafi ka ji malam ya ɗauko bayanai na gaskiya na ilimi wanda an gina akan ilimi da tsoron Allah amma Allah ba za su bari ya ƙarasa ba wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi to ka lura duk cikin masu jayayyar nan har yanzu baka san wani malami guda ɗaya ba ko ko akwai babban malami ko akwai wani malami a ciki to in ka lura za ga an jarabce shi da muguwar aƙida sai dai inda gaba ya tuba Allah ya mana afuwa gaba ke da kila kun gane abin da nake nufi in ma an samu wani malami a ciki wanda zai iya karantarwa sai ka ji an ce maka ba ra son mala abakar gumi shi kenan ya koma kan aƙida kaza dubi irin su ɗan gungun da suke zaune a majalisar mala abakar gumi amma ba su tsara kuma ba sai jayayya duk abin da malam ya kawo sai an yi jayayya to kaga jarawa da aka yi mishi sai fada cikin gurbataccen aqida yana cikin yan kalakatu akwai koban da ta kai wannan to yayi jayayya da malami da yayi hakuri da malamin nan da sun sami ilimi ne yawa kuma da albarkan ilimi to ko kai a yanzu in ka kauce mu wannan hanya to zaka iya fada mu wancan ko dai Allah ya haramta maka ilimin da albarkan ilimin ko kuma a bakka da ilimin amma ilimin ya zama kuma hujja a kanka Allah ya tsare mu wa qala ibn jurayj ibn jurayj yace lam astakhrij alladhi istakhrajtu min afa illa bi rizqihi yace irin wannan katafaren ilimin da kaga na fito da shi daga majalisan afa to ba wani abu ya haifa mun da wannan face irin yadda nake bin shi a hankali ko da ya ga abu bai gane ba ba jayayya ba ne. Wato shi ko Jirai Ibn Jirai ai to ka faɗi ma ka ce wai mai ilimi ne ai bata wa kai. Kila an gane cikin manya-manyan tabi'ai ne fa. Cikin tabi'ai ne ya ce to ilimin da kaga ina da shi din nan ka ta farin ilimi na zama wani wani wani wani encyclopedia na zama wani teku a ilimi to ba wani abu ya gadar min da wannan ilimin face irin rangwantawa da bi sannu da nake yin ma malaminmu shi ne afa ga yi na samu ilimi mai yawa alhamisu ashar ladabi na goma sha biyar min sharɗin munazara an ta kona baina unasin min ahalil ilimi wa laysa min ahalil jahali daga cikin ladubba na tattaunawa na ilimi wato tattaunawa ta zama tsakankanin masu ilimi ba tsakankanin jahilai ba kar ka tashi kai rawani ka dauki kimakin mallakafai ka ce wallahi tasha zan je yau sai an yi muqabala sai an yi muqabala ina shugaban yan tasha ya zo ce gani ka ce zo sai ka kawo hujjojin ka wani hujjoji wani hujjoji a gurin shugaban yan tasha in dai kana da wa'azi da zaka yi shi kawai yi mishi ka tashi ɗaukar littattafai ka je gurin shugaban 'yan tasha ko ka je gurin shugaban 'yan daba shugaban 'yan daba ka zo ka same su da karnukansu suna kiwo ka ce ina oganku ya ɗan karci ƙasa tukuna da adda ya ce gani nan ka ce to ka zo ku yi muƙabala to ku yi muƙabala kan nemi ai ba a muƙabala da irin waɗannan su waɗannan sai dai ka yi musu nasiha tsakankaninka da Allah kamar yadda wani daga cikin ‘yan uwa taɓa yin ma wani daga cikin ‘yan daba a Kano ne, shi ya ba mu labarin nan da bakinsa, ya ce akwai ‘yansu ‘yan daba a unguwansu in zai je masallaci zai gansu kullum da karnukansu a gefe, a sha ƙwaya, a sha waye, a sha waye ga karnuka. Shi kuma dai in zai wuce wata rana ya gansu a ya kaza kaza sai ya ɗan samu wani abu ya ba su. Shi ne ranar kira shugaban ‘yan daba. Ya ce, Ka san yi abin da ke damuna da kai, abu ɗaya ne, yace to akramuka Allahu menene ka san maganar su irin ɗan daba yace sallah sallah wannan a ce ta gagari musulmi sallah ka da yi ba da yi mishi nasiha ya ce akramuka Allah ka faɗa mana gaskiya shine yana zuwa cikin ɗan daban ya antaya musu ashar yace gobe kowa ya zo karfe biyu zai alola za a je a yi sallah tunda an musu nasiha amma sai kowa ya gama sallan shi cikin mutane su za su je su yi nasu shikenan kowa ya alola suka je suka abin da aka shiga masallaci aka ce ka wani don uwarka kai mana gajin karnaka sai da aka an taya mishi a sha aka ce shi zai gajin karnaka aka shiga aka zaɓi wani aka ce waye zai ikama to ikaman ko ta yi ko ba ta yi ma dai uhu shi ya shiga yankin da shi ne lida shi ya shiga limancin to shi ne da aka ga masallaci to daga yau sai yau kowa zai rika zuwa a rika yin sallah tunda an musu nasiya an gaya musu gaskiya to dole za a rika zuwa a rika yin sallah to haka a haka a haka a haka to lokacin da yake ba mu labarin ya ce wannan dan daban shugaban yan daban shine shugaban yan hizban anguwansu kaga yanda Allah ya shirya ta shi ta hanyoyin kalmomi masu daɗi ba kalmomi na kagan ku ne yan iskan gari ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza ba to da ka su irin waɗannan ahlul jahili su ilmantar da su ake yi ba munazara da muqabala ake yi da su ba dan ba su ma san inda aka sa gaba ba wani bawan Allah yana karantarwa sai ya zo wani hadisi sai ce to wannan hadisin hadisi ne da'ifi wani ya ce gafarta malam me da'ifi aka ce mai rauni ya ce wallahi mu karfafe shi da haka su ne kawai za su yi ittifaƙin mu karfa wannan hadisin shi kenan hadisin zai tashi to kaga irin wannan ka je ka kawo mishi hadisi ka ce da'ifi ya ce to ni a guri na na yadda ni na inganta shi ka rasa inda zaka hudo mishi to ba da irin waɗannan ake munazara ba akan yi munazara ne da ahlul ilmi wanda in ka kawo wata ka'ida ba sai kai mishi fassara akan ta ba kawai ka kawo mishi wata ka'ida ta usulu kawai a ce abdararu yuzalu ka ce mishi kawai a ƙarƙashin ka'idan abdararu yuzalu to shi kenan ko kuma abdaruratu tabihul mahzurat a ƙarƙashin wannan ka'idan na gina kaza da kaza da kaza ba sai kai mishi fassara ba to amma ka kawo wannan ce a to ni ban gane ba a yi mun bayani akan ta tukuna in gane to a lokacin ne ilimi yake nima ke shi ba tattaunawa na tantance mas'aloli ba to cikin ladabban munazara ne karka je kai ta asaran ilimin ka akwai wani zance na na al-Imam ko al-Imam Shafi'i ne ina tsammanin shi ke da wannan zancen yace duk lokacin da ne munazara da wani malami sai galaba a kaina a'a sai ne galaba a kansa amma duk lokacin da ne munazara da jahili sai ya galaba a kaina ina ma'anin wannan zance duk lokacin da ya munazara da malami sai na samu waɗansu ilmoma daga gare shi wanda ni za su amfani ni so kenan na yi galaba na samu abu mai amfani daga malami ya ce to amma duk lokacin da kuma jahili ya zo kana neman ka tattauna da shi to shi zai galaba a kanka duk ka gama kawo mishi hadisi ka gama kawo mishi asar wani ma ya faɗi a littafi kaza wani ma ya faɗi a littafi kaza duk ka gama ce to duk ban yadda ba ya galaba ya wahalshe ka a banza kun gani to shi yasa wannan sai an lura da wannan asadisu ashar ladabi na goma sha shida ikhtilafur ra'ayi la yashhadu lil wudd qadiyya wannan wani irin zance ne wanda yake san mai shi kaman ka ce makarin magana kawai al-khilafu ko al-ikhtilafu ko ikhtilafun ikhtilafur ra'ayi la yafsudu lil-wuddi qadiyya in ka dauki dauyen kalmomin sai a ce sabanin ra'ayi baya bata baya bata kauna da soyayya la yafsudu lil-wuddi qadiyya baya bata sha'anin kauna da soyayya sabanin ra'ayi so da aka yanzu wannan maganan ba wai maganan magabaci bane magaba ne magana ne na wanda daga cikin malaman zamani ila an gane amma ta zama kaman karin magana a larabci cewa duk inda ka ga wani abu zai zo shiga tsakankaninka da wani masoyinka saboda kun samu sabanin fahimta kai ka fahimci abu kaza shi ya fahimci abu kaza kai ka fahimci aje a guje shi ya fahimci aje laƙaƙai laƙaƙai kai ka fahimci a yi sauri shi ya fahimci a a'a to in ka ga abin yana neman shiga tsakankaninku to sai amfani da wannan kalma sai a ce alkhilafu la yufsidu lil wudd qadiyya sabanin fahimta da sabanin hange nesa baya bata alakan soyayya da zamantakewa kila an gane ni na fahimci kaza kai ka fahimci kaza to kar mu zafafa ma kanmu mu ne koma kana jin haushi na ina jin haushin ka bayan kai masoyi na ne ni masoyin ka ne yau shekara talatin muna tare shikenan kuma yanzu sai mu zo mu sami rabuwan kai din dai kawai na fahimci kaza kai ka fahimci kaza kun gani yanzu misali dauka a ce ka dauki mas'alan an zo za a yi zaɓe to wa za a zaɓa kai a iya lissafinka a ɗauka kowa ya sa ikhlasi tsakankanin shi da Allah ba wanda ya sa san rai ni a fahimta na a zaɓin malam a kai kuma a fahimtan ka a zaɓi alhaji ba kowa ya sa ikhlasin tsakankanin shi da Allah to idan kai ka ce a zaɓi alhaji a wannan ya ce a zaɓi malam ba to wannan ya kai ga wancan soyayya da muka taso mun yi karatu tare mun je wa'azi tare mun ji mun salantar da arna tare mun yi kaza tare mun yi tafsirin qur'ani tare shikenan yanzu wannan sabanin fahimtar kuma shikenan sai kasance yanzu din bambanci ka abin da ka fahimta ba shikenan yanzu na zama fasiki kenan ko na zama munafiki dan kai baka fahimci abin da na fahimta ba shikenan yanzu kuma shikenan sai a rabu a'a ikhtilafu ra'ayi la yufsidu lil wuddi qadiya sabanin fahimtar nan ba zai yamutsa soyayya da daddiyar soyayya ta shekara da shekaru ba kila an fahimta da kyau yau matarka ta ce gaskiya ni tsakani da Allah ni ga wanda nake gani ya kamata a zaba saboda kaga fa shine aka ce kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kai kuma kana ganin a wane ya kamata a zaba to shikenan a wannan lokacin sai ai rigima har ta koma gidansu har ta koma gidansu a'a ikhtilafu ra'ayi la yafsidu al-wudd qadiyya shikenan zabanin fahimta muka samu to kowa tafi da nashi to soyayyen mu fa da dasawan mu da daɗaɗɗiyar mu'amala mai daɗi tana nan ta ɗori amma zonin saɓanin akan hanya muka rabu da shi kana ma iya kaje ɗin ka ce to wani za a zaɓa ne ce wani za a zaɓa wanda ka je aka zaɓen naka sai ya bada kai ko ba samun wannan ko kuma da wanda aka da kai wanda ka ce a zaɓen da wanda wance ya ce a zaɓa har kuka rabu shi kuma zuwa gobe sai ka ji an ce an mushi wankan tsarki ya shiga wancan jam'iyyar da haka da shi da wancan sai ga suna daukan hoto tare ya ma ba shi kwamishina ya ba shi kaza ya ba shi kwana da haka yanzu sun koma sun tinki sai kuma kana nan da masoyinka yanzu ka koma kana ai wallahi ni ni da shi har abada me yasa saboda ya ce a zaɓi wancan kai ka ce a zaɓi wancan su sun je can sun haɗe daga ƙarshe kai kuma nan ka zo da masoyinka kun saba ai wannan bai daidai ba wannan rashin lissafi to shine la yusabil wudd qadiyya dan an samu sabanin ra'ayi to da haka kowa ya sa mu kanshi wannan Allah subhanahu wata'ala bai taɓa yin al'umma su gina akan fahimta ɗaya ba. Ina kun gani, Allah bai taɓa yin mutane su gina akan fahimta ɗaya ba. In dai sahabbai masu tsoron Allah masu zurfin ilimi sukan samu saɓanin fahimta. Tabi'ai masu tsoron Allah masu zurfin ilimi. Tun da kai an ce maka mazhaban al-Imam Abu Hanifa, mazhaban Malikiya, mazhaban Shafi'iyya, mazhaban al-Imam Ahmad bin Hanbal. Akwai ma waɗansu mazhabobi ƴan ƙanana. Kusan galibin manya-manyan tabi'an nan kowa yana da mazhaban shi kaɗai. matafiya ce ai iya fahimta na ina da ɗalibai na ina da zurfin ilimi da tsoron Allah to amma zaka ji an ce mu kuma malamai sun samu sabani su malam wani sun tafi akan kaza ga dalilin su su malam wani sun tafi akan kaza ga dalilin su wani lokaci sai ka ji mas'ala ɗaya an samu sabani hudu biyar shida kuma ba wanda za ka iya ɗagawa ka ce kai wannan kila ba ba tsoron Allah a tare shi wallahi duwatsu ne jigajigan duwatsu ne a wurin tsoron Allah amma kuma ga sun saba to yau kai kana da amincin zaka ce wani ba zan iya saban fahimtar ka ba ko kai ba zaka iya saban fahimta ta ba musamman abin da yake ba wani kanasi bane akai idan haka shi yasa sai an kula da wannan saboda kar a bata tsakankani yake cewa na kashal imamu ahmadu marratan ali ibn al-madini al-imamu ahmad ibn hanbal ya taba tattaunawa da al-imam ali ibn al-madini fi mas'alatin akan wata mas'ala wartafa'at aswatuhuma suka ɗaukaka sauti akai kowa yana ganin wannan shine daidai wannan shine daidai walamma qama ali ibn madini yamshi akhadha ahmad bi rikabihi lokacin da wato ainihin ali ibn madini ya tashi zai tafi al-imam ahmad bin hanbal shi ya je rike mishi kaman ka ce shi ya rike mishi linzamin dokin shi kaga soyayya tana nan fa kenan fa wanda zai tashi zai tafiya har ka je ka bude mishi kofar mota ka ce Allah ya taimaki wani Allah ya tsare ka Allah ya taimaki malam Allah ya kiyaye hanya ya nuna babu wani ba cikin zuciya wannan matsala ce ina son gane gaskiya dole in yi hurjanja kai ma kana son ka gane gaskiya dole ka yi hurjanja amma babu wani abin da ya raba tsakankanin mu asabi wa asha a ta goma sha bakwai yambage ta jannubu ma yi wa shoshil afka yana da kyau an zo tattaunawa duk abin da zai rika kawo ma kwakwalwa rudani to an nisance shi kamar ni kamar tsawaita bayani babu dalili kai ta bayani ka ɗauko can ka haɗa da can a'a babu bayani inda hanyar da za a bi cikin sauƙi a isa zuwa ga gaskiya kawai ko kuma kai ta naƙalto zan tuttuka to ai wane ma ya ce kaza to da wane ya ce kaza din nan wane ya mishi raddi domin ya faɗi kaza sai ai ta kawo a ƙawal a ƙawal a ƙawal kila a zama an kawo zantuttuka sun kai goma ko ashirin duk wannan babu lokacin babu buƙatun wannan ɓata lokacin ko kuma ka tashi kana amfani da kalmomi masu wahalan fahimta wannan ko a larabci ko a turanci ko a hausa ko a ma wani yare za ga waɗansu waɗansu kalmomi masu wahalan fahimta ka rika amfani da kalmomin da kowane gama gari zai iya ganewa in yara suka ji za su gane in yan birni suka ji za su gane in wanda suke karkara suka ji za su gane amma karka ɗauko waɗansu kalmomi masu wahala wanda idan ka faɗe su sai wani ya ce to amma ka faɗo ta kalma gaskiya ban gane ma abin da kake nufi ba sai ka tsaya kai ta sharhinta wannan kawai zai rikita tunani ne ka rika amfani da kalmomi kawai masu taushi masu sauƙin fahimta ba sai ka wahal da kanka ba to haka nan kuma kar ka rika kawo abubuwan da za su rika nisa daga hankali akwai abubuwan da yake kafin hankali ya gane su sai an kai ruwa rana to kar a zo tattauna ka rika amfani da irin wannan usulobin ka kawo wani abu wanda yake sai kwakwalwa ta tsaya ta tunanin to yanzu ya kenan misali a ce to ana magana ne akan halasti ko haramci ka ce a ai wannan muharraman wancan ne abin da yasa wancan ta zama muharrama saboda ayyan kanuwan kakan baban innin shi ne yan to ina da inna to yayanta kaga wannan kokula ka gani wannan wani abu ne wanda yake mai wahala abu ne wanda yake mai wahala kokulwa za ta wahala kwarai da gaske kafin ta gane wannan so dan Allah ka nisanci irin wannan ka dauki abin da yake hankali zai karba الثامن عشر نقوم شاتفر لتترك الحيل في النقاش أن يسنشي حيلة مي حيلة زوا مقرية أما indirect kila an gane ma'anin hila bari ba da misali kamar yadda ya zo a cikin hadisi an ce ma an ce ma yahudu kar ku yi su qur'ani kenan an ce ma yahudu kada ku yi su ranar asabar ba an hana su kenan ba sai suka ce to ba za mu yi ba ranar asabar amma bari mu yi wata dabara ran juma'a sai mu je mu yi tarko sai mu je mu yi tarko idan kifaye suka fito ranar asabar sai su fada ciki ranar ladi in muka zo sai mu kama kaga za su ce ai mu ba mu je su ranar asabar ba amma sun yi dabara sun yi abin da aka hana su saboda wannan tarkon shi ma ai su ne akwai wanda zai jefa koman shi a cikin ruwa sai ya tafi abin sai bayan awa biyu ko uku zaka shi ma salo ne daga cikin salonsu ko kuma kamar yadda yazo a cikin hadisi an ce ma an ce musu kar ku ci kar ku ci kare suka ce ah cin kare dai ko eh mu yanka kare mu ci ko eh to ba za mu ci ba sai su dauka sai su je su yarma maguzawa ba su ci karen sun yanka ba amma sai su dauki karen sai su je sai su saida ma anna sai su ba su kuɗin sai su je sai sai naman rago kila kun gane sun ci kare ko ba su ci ba sun ci kare sun ci kare to kaga wannan hila ce so wato zuwa ma banna amma ta boyayyar hanya to in kana tattaunawa ka nisanci wannan kai ya zama ka gane gaskiya amma kana son ka kauce mata sai ka rade ta wani guri ka fake a wani guri din dai kar gaskiya ta bayyana a gane cewa kayi kasa sai ka fake a wani guri ka koma ana so ga gaskiya za ta bayyana amma sai ka fake a nahawu ai a nahawu nan a tsaya sai an yi li'irabi li'irabin sai cinye lokacin a tashi ba a gane gaskiya ba kuma ka gane tabbas wannan to ba a yin haka sai ma da ce wal yuj'al hakaman ya hafazal kalam bainal mutanaqishayn lalle lalle a samu timekeeper a samu timekeeper wanda zai rika kiyaye maganganu da lokutan maganan mai magana kar a zo kawai a ce an zo munakasha ba wani tsari ba wata ka'ida kaga kamar irin tattaunawa da aka yi da Abdul Jabba kaga an ba da lokaci wani zai magana minti goma wani ma zai magana minti goma wani in aka yi maka tambaya kana da minti biyar ka bada amsa gaskiya kenan ai shi kenan to kai wani menene tuhumanka tuhuma na shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to kai da zaka bada amsa kana da minti goma kai ma ba da jawabi to kaga wannan gaskiya ke in aka ji wani zai fita daga cikin maudu'i sai a dawo da shi kan hanya in aka ji wani ya ce a aka ba to sai a yi mishi burki shine ma lai ce hatta la yunkiru ahaduhum ahaduhuma shay'an mimma qalahu saboda kar a zo wani ya faɗi wani abu in aka ce ka faɗa ce wallahi ni ban faɗa ba to sai a sanya gatan kifa mai kula da zantuttuka yana recording din komi duk abin da ka faɗi ya recording duk abin da wancan ya faɗi ya recording in ka ce baka faɗi ba sai a danna kasar if sai a jira shi kana faɗa ka yadda ka faɗa eh to mu ji kila kun gane bal yakun al-hakamu shahidan ala kulli ma yuqal shi ne hukuncin ya zama shi ke ba da shaida akan duk abin da ake faɗi to wani ka faɗi abu kaza da abu kaza da abu kaza haka ne eh to wani ka ji abin da ya ce ne zaka ce kai kuma kila an gane to wannan duk daga cikin ladubba ne na tattaunawa domin dai tattaunawa ta zama wato cikin tsafta da kuma nagarta hatta so ashara na ƙarshe na goma sha tara ya ce hunaka unasun akwai waɗansu irin mutane ya jibu ta jannuba maratihim ya wajaba a nisanci tattaunawa da su wa mujadalatihim da kuma ainihin yin mujadala da su tun asali ma irin waɗannan mutane ba a tattauna da su kawai ka gaya mishi gaskiya ka tafi abinka shi ke na karka tsawa tattaunawa kamar wa misalin jahili kamar jahili ai mun yi magana akan jahili a baya ko shi ba a tattauna shi sai dai kawai ka gaya mishi gaskiya ka tafi abinka allazi la yuqirru bi jahlihi amma jahilin da bai da shi jahili bane jahalun murakkab kenan akwai jahilin da yake ya san ni ban da ilimi so in ya zo gurinka ba mujadala yake yi ba gafarta malam a dai mana bayanin kawai abin da yake shine daidai ya yadda bai da ilimi kenan amma akwai jahilin jahilin wato la yadri annahu jahil shi bai ma san shi jahili bane shine zai kage ta jayayya ya ta jayayya ya kirkiro abu kaza ya kora abu kaza ya tabbatar da bankaura iri kaza to irin waɗannan ba a tattaunawa da su sai dai kawai ka ga mishi gaskiya sai ka ja bakin kai shi wal muta'annik da mai ta'annuki menene ta'annuti shine wanda shi kullun yana neman ina wani zai zami kun gane shi wato wani irin daskararren mutum ne baya tashi akan ra'ayin shi shi duk abin da ya zo shi da cikin tsanani yake so a yi shi shine mai ta'annuti mutumin da yake shi sam sam bai tashi akan fahimtansa kun san cikin mutane za ga irin wannan mutane kaga wani mutum shi kullun abin da yake kai ba wanda ya sai daga shi jayayya jayayya jayayya wani irin shashasha da na gani ne ta annuti wani dan kala kato ya ce in kala katon ma da muke da su a nan su ma duk kafirai ne to ai dama haka bid'a take ya ce saboda su ma sun yadda da waɗansu abubuwa da kuka yadda da su kamar yanzu misali in ka zo karanta fatiha ya ce da yawa mutane suna kawai karatu alqur'ani sai mutum ya zai ce muku alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan kafirci alhamdulillahi rabbil alamin wannan alu da lamun sai ka fade su rabbil alamin arrahmani arrahim kuma ka ce alhamdulillahi rabbil alamin min kafirci sai rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ad-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'inu ihdina as-sirata al-mustaqim ka duba irin wannan ka duba irin wannan jahilcin da ta'annuti haka yake aka ce to daya kai qur'ani dake hannunka dan ya ce ba wata sura cikin qur'ani da wani sura kaza da sura kaza duk ku ne kafirai ko ka kawo ba wata sura al-baqara da ali imran da nisa'i kawai qur'ani kawai aya ɗaya ne kawai aya ɗaya ne haka Allah ya ce na'am ko ma dai ka tsaya dai ka san kawai dai ka tsaya ne amma dai ko Qur'ani aya ɗaya ce to irin wannan shine ta'annuci ai ga jahilci jahilcin ma na kololuwa ga kuma ta'annuci shi kawai yana neman ina ne ina ne kake da kuskure ina ne zai bayyana cewa ka gajiya shi kullun cikin tsanani ne in ya fahimci wani abu ya daskare kenan ba zai canza ba to irin wannan ba a munakasha da shi wal muta'addi haka nan kuma dan ta'adda bi ma'ana azzalimi wanda yake zai dauki fari ya ce baki ne ai ta jayayya da shi ya ce wallahi baki ne ila an gane mutum da cewa ce baki ne a kada a raya ce shi baki ne ba wanda ya sai canza shi to kaga wannan azzalimi ne kawai ya bata maka lokaci ya bata maka kaza bata maka kaza wastafihu da wawa waye wawa astafe wanda bai san maslahan kanshi ba me zai amfane shi bai sani ba me zai cutar da shi ba abin da ya dame shi shine astafe irin bugun shaho din nan shi bai ma san abin nan ba irin shashashun nan kila an gane a ce maka shi wannan shi sunan shi zakiru ka gan shi yana magana ya wuna fitowa daga bakin shi shi sunan shi zakiru kawai to irin wannan kaka bata maka kanka lokaci lokaci za ka tattauna da shi hauka da shiri ta za ka gani na gwan ɗan shiri ta ya bi wallahi ko dai wai shi ma zakiru sunan shi wai ko dai a yi mai aure in ba haka ba ko in haukaci ko in iskanci ko in shiga izala haka yake faɗo ko ya iskance ko ya haukace ko ya shiga izala ko ya mishi aure irin wannan wannan mashiri ta kaga wannan ka je ka ce ka zo ku yi muqabala haka zai bata maka lokaci kawai wallazi la shadu bil haqq bal bizu da kuma duk wanda baya ganin gaskiya ce eh wannan gaskiya ne zai iya karfin hali ya shaidan zo bai faru bai ce ya faru ya faru ya ce bai faru ba jiya ya faru ya ce tun bara ne duk wanda ka fahimce shi yana iya shaidan ƙarya zai iya faɗin ƙarya ya shaidan ƙarya to wannan kaka ma ɓata maka kanka lokaci ka ce za ka je ka tattauna da shi kila an gane mutum da kyau za ka ɓata maka kanka lokaci ne kawai waɗannan su ne ladabba guda goma sha tara wanda malin ya kawo idan ta kama za a yi jayayya ko za a yi muƙabala ko za a yi munakasha gaba ta gaba insha Allah ta'ala anwa'ul jidal nau'o'in jidali nau'o'in tattaunawa da jayayya insha Allah ta'ala shine zamu karanta azama ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro ya Allah abin da ke damun mu a kusurwoyi da sassa sassa na ƙasar nan na damuwa da matsalan tsaro Allah ka ɗaukake mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka amintar da mu, Allah ka amintar da mu, kuma ‘yan uwan musulmi da suke cikin halin yaƙe-yaƙe a ƙasashe daban-daban na duniya, Allah ka taimake su akan kafirai. Allah ka daidaita aniyan kafirai, Allah ka sanya duk makamin da suka tattala yi aiki a cikinsu. Allah ka kubutar da addinin musulunci da al'ummar musulmi daga dukkan kaidi da makirci da dukkan sharri da ake kwalla masa. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته